أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai kamar yadda muka yi bayanin cewa mun baro lamba a baya wanda malam ya kulla lambar karkashin inda yake cewa la khilafa anna tauhida لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ina ganin ne ko wato a cikin khatimar da ya yi domin ya ce wato annin walnaktimil kalama insha Allah ta'ala bi mas'alatin azimatin muhimmatin jidda tufhamu mimma taqaddama walakin nufridu laha al-kalam بعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول وشيني سيكاو wannan tace mas'ala mai girma wadda ana iya fahimtar ta a cikin abin da ya gabata to amma dai saboda mahimmancin ta sai malam ya keɓe mata bayani daga ƙarshen littafin na fata an gane to mun karanta nan gurin jiya a ko a karatun baya har zuwa inda ya kawo ayar ishtarau bi ayatin lahi samanin kalila ya arifu na kama ya arifu na abu na abu nan muka zuwa inda munafiki na fidarkil asfali minan nan muka kwana a gurin to sai muka ce za mu dawo daga lamba amma lambar na ga tana da sau la'alla ta zama ita ce karatunmu na yau ya ma ya ba da insha Allah بل يتي قال الحافظ بن حجر معلقا على قول البخاري في كتاب الإيمان الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يا فدا yana mai ta'aliki akan zancen al-Imam al-Bukhari a cikin wato ainihin littafin shi rahmatullahi ta'ala alai inda yake cewa wa huwa qawlun wa amal dangane da imani da ya buɗe kitabul iman sai ya kulla babi sai ce shi wannan imanin a wannan imanin magana ce da aiki zaga abin da yake tabbatacce a gurin yan baya kaulun wa amalun wa atiqad an fahimta ko to salaf wasu daga ciki suna suna faɗin uku sai kaulun wa amalun wa atiqad wasu kuma su ce kaulun wa amal kaulun wa amal ya haɗa kaulun wa amalu mu'taqadi wanda suke murji'a wanda sune mukhalifun a cikin wannan mas'ala su suna cewa kawai kaulun wa i'tiqadi ko kuma su ce kaulun sai shiru wanda bai shigar da amal ba to shine muttaham shine mukhalif shi ya saba ma wa usul da qawaid da nusus na shari'a domin aiki ma yana cikin al-iman to don haka karka ji wani ya ce kaulun wa amal ka ce to me yasa bai kawo itiqad ba domin qaul ya shafi qaulul lisani wa qaulul qalb qaulul qalbi shine al i'tiqad an fahimci wannan قال ابن حجر رحمه, رحمه الله تعالى سيتي فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين تيوشي إيماني قول وعمل aiki abin da ake nufi da shi shine furici da shaida biyu da harshe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa amma al'amal fal muradu bihi ma huwa a'ammu min amal al-qalbi wal jawarih fal muradu bihi ma huwa a'am shi ko al'amal abinda ake nufi da shi abinda yafi qaulul lisani gamewa ina an ce al'amal ya fi gamewa akan al-qaul domin ya kumshi aikin zuci da kuma aikin gabbai aikin zuciya shine kullawa i'tiqadi aikin gabbai kuma mika wuya da jayuwa liyadkhul al-i'tiqad wal ibadat domin i'tiqadi da ibadu su shiga ciki ina fata an gane wa muradu man adkhala zalika fi ta'rif al-iman wa man nafahu inma huwa bin nazari ila ma 'inda Allah ta'ala ay al-iman al-maqbul fi al-akhirah wa muradu man adkhala zalika fi ta'rif al-iman wanda ya shigar da amal da itiqad a cikin tarifin imani abin da yake nufi wa man nafahu da kuma wanda ya kore shi abin da yake nufi huwa bin nazari ila ma inda Allah ta'ala dukkan su sun kalli abin da ke gurin Allah ta'ala ne ay al-iman al-maqbul fil akhirah imani wanda yake shine karbabbe a lahira qala fasalafu dan bidaya fito ya ce maka kalmar salaf ma bid'a ce ce kalmar salaf ma bid'a ce wanda hatta bi ai sun ce salaf har sahabbai sun ce salaf amma sai yazo ya ce maka kuna ta cewa mutane yan bid'a to salaf ma bid'a ce kaga wannan yayi daidai da ba yahudi a wannan bangaren da yace ma anzalallahu ala basharin min insha kwata kwata ba a sauka sun saba ma wa alqur'ani ne gina sai aka ce to ai a taura akwai suka ce a tauran ma ba a yi ta ba to haka wannan shi ibn hajar yace fasalafu kan huwa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan imani shine kudurin zuci da furucin harshe da aikin gaba wa aradu bidhalika anna al amala shartun fi kamali wa min huna nasha'a lahum al qawlu bi ziyadati wan naqs abinda suke nufi su magabata da ce wasu imani furuci ne da itikadi da aiki cewa aiki sharaɗi ne na kamalar imani wanda ya yi faɗi la'ilaha illallah ya yarda a zuci imanin shi ya tabbata amma sai ya yi aikin alkhairi ne sannan imanin shi zai dinga samun ƙari zai samu kamala idan baya aikin alkhairi to imanin shi zai dinga ragewa da haka mumini ne shi wato ainihin mutulakan ya shiga cikin musamman mu'minina da wannan ma'ana amma mumini mai raunin imani haka mutumin da yake aikata kaba'ir in dai har ba ya halatta su ba kuma ya kasance yana wato itikadi na abubuwan da suke wajibi a itikadinsu ya faɗi kalmar shahada ya gamsu da duk abin da ta lizumta amma dai baya aikata ayyukan alkhairi ko kuma yana aikata sabon Allah ba za a kira shi kafiri ba sabanin khawarij musulmi ne shi amma mai zunubi daka ba musulmi ne shi kamar kowane mumini ba kamar yadda kuma shi ba kafiri ba ne saboda ya yarda da abin da aka aiko manzo da shi sallallahu alaihi wasallam wa min huna nasha'a lahum alqawlu bi ziyadati wan naqs to daga nan ne sai salaf wato ainihin furucin cewa imani yana karuwa ko yana raguwa sai ya taso a gurin sai suka bin sai suka yi istinbabi kan cewa in dai ya kasance aiki wato sharafi ne na kamalar imani to kenan idan aka samu yawaitar aikin imanin zai karu aka samu karancin aikin ko rashin yin shi aikin zai rabu ya zidu wa yankusu kuma akwai dalilai ba istinbati ne kadai ba akwai dalilai karar da suke nuna imani na karuwa ya zadu imanan ma'a imanihim kenan imani yana karuwa yana raguwa ta inda ga ma wasu hasin yi ridda wa kafaru ba'da ba'da islami zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra kafirci ma na karuwa kamar yadda imani ke karuwa dan haka a ko me ke sa imani ya karu ko ya rabu shine aiki aikin da Allah yake so in kai sai imaninka ya karu aikin da Allah baya so in kai sai imanin kai ya rabu an fahimci wannan to da ka dole ya zama to imani yana da majal yana da dosi aiki yana da dosi a cikin imani yana da tashi kwallo malam ya ce falmurji'atu qalu murji'awa an sa musu murji'a saboda al'irja yana zuwa da ma'anar jinkiri wa akharuna murjauna li amri Allah ko imma yu'azibuhum wa imma yatubu alayhi murjauna an jinkirtar da su ga umarnin Allah yanzu baka san hukuncin su ba to sun jinkirtar da aiki a cikin musamman iman shi yasa aka kira su murji'a da wasu ma'anoni da malamai suke ambata zaka ana kiransu murji'a ana kiransu murjiya murjiya da murji'a ma'anarsu ɗaya wal karramiyatu su kuma karramiya mabiyan muhammadu bin karram kalu suka ce huwa nutukun fakat furci ne kawai zaka su ba ma su ambaci i'tiqad ba daga ce furuci ne kawai duk da a cikin murji'a din akwai wanda su ma sun tafi akan in dai mutum ya furta kalmar shahada su ma firak ne da bawa'if mutafarriqa wanda a junan su ma akwai sira mai girma mun yi lecture a durkukan wannan mas'ala ta wa'annan bawa'if din murji'a mu'tazila khawarij shi'a da bangarorin su to su kansu murji'a sun kai kusan nau'i 70 a cikin su akwai waɗanda kaulan wahidan abinda suke kai in dai hujja ta tsaya akan su kafirci a ce in dai mutum ya faɗa kalmar shahada ko me zai yi ko zai zagi Allah suka ce bai kafirta suka ce bai kafirta to kaga wannan ai kafircin su a fili yake so a cikinsu kuma akwai waɗanda su dai suna ganin a iya fahimtarsu aiki daban imani daban to kuma su ɗin sun kasu kashi-kashi akwai wanda suke sun fi muni daga cikin masu wannan maganar da suke ganin shi imani wani abu ne daskararre kawai baya ƙaruwa baya raguwa daga duk yawan aikinka ba zai sa ya zama kafi wani imani ba duk lalacewarka ba zai sa wani ya fi ka imani ba da gaske ganin da imanin siruna abubakar ne siddiq da imanin wanda yake mazinaci ɗaya ne mazinaci wanda yake zanen ma wato ya shahara ya bayyana bayyana cewa shi mazinaci ne ko mashayin giya ko ɓarawo ɗan fashi da makami ko shahararren ɗan daba mai kisa da makashi ainihin fashi da makami ko kisa suka ce kawai in dai ba dai yana musulmi ne ba shi kenan duk ɗaya ne saboda wannan akwai haɗari sahabbai ma Allah ya ce ba ɗaya suke ba la yastawi minkum wa nafaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu duk da kullum wa'ada Allahu al-husna an gane wannan ko kan mu yawaita sharhi mu je wal mu'tazila mu'tazilawa limadha sumu bi المعتزلة لأنهم معتزلوا مجلس الحسن البصري أحسن الله إليك من زعيمهم الأول زعيم المعتزلة لا جهم زعيم الجهمية واصل ابن ابن عطاء واصل ابن عطاء وزعيم المعتزلة وهو كان صاحبا للحسن البصري في أول يعني مرة فاعتزل مجلسه ويعني عقد مجلسا لنفسه واصطفى أصحابه كان يلقن لهم مثل هذه الأقوال من أن الصراط ليس بأمر حقيقي وعذاب القبر ونعيمه ليس موجودا وأن الله تعالى لم يتصف لم يعني يتصف بأية صفة وغير ذلك من الأقوال الشنيعة كإنكارهم الشفاعة والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه والعياذ بالله والمعتزلة معتزلة سنة ده خوارج أقول وعيدي أقول سنني أقول وعيدي suna gan duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi ba zai shiga aljanna ba sai shi su khawari sun ce dan wuta ne suka mu'tazila suka ce huwa fi manzilatin baina manzilatayn shi ba musulmi ba shi ba shi ba kafiri ba amma dai mukhalladun fil nar wal iyad billah qalu huwa al amal wal nutq wal i'tiqad kaga kamar sun yi me kuma sun dace da salaf ahli sunna a nan ko to zaka in zaka karanta magana ka karanta ta kwanta da kwarkwatanta cikinta da bai dinta dan wani in yazo ya ga ai ai mu'tazila sun ce kana karanta kashaf sai ga ya ce maka ai imani amalun wa qawlun wa i'tiqad sai ka ce masha Allah dan ahli sunna ne la manufar ta ahli sunna daban manufar mu'tazila daban suka ce walfariku mana ya ce walfariku bainahum qawlu man ibn hajar walfariku bainahum wa bain as-salaf annahum ja'alu al-a'mala shartan fi sihhatihi was-salaf ja'aluhu shartan fi kamalihi akwai bambanci abin da ya bambanta tsakanin ra'ayin mu'tazila da ra'ayin ahli sunnati wal jama'a shine su mu'tazila sun sanya a ima aiki ya zamanto sharaɗi ne na ingancin imani mana in baya aiki na ƙwarai to ba ma muminin ba ne ko da ya yi imani da duk abin da aka nemi ya yi imani da shi an fahimta ko? amma ban da sallah sallah kaga aiki ce to amma ahlus sunna wal jama'a zancen da ya zama shine rajihin zance lallai jumhur sun saba mushi amma jumhuriya ba shine hujja ba dan aka samu wato wasu bangare daga cikin malamai waɗanda suke mu'tamadun aka samu jumhurin malamai sun saba musu ba jumhur za a bu ba da wannan ba ijma'i bane ba yanzu tarjihi za a yi me hujjar jumhur me hujjata mukhalifun an fahimta ko al'imamu ahmad da mafi yawancin mabiya mazhabar shi sun tafi akan mutumin da baya sallah ta kasulan aujuhudan kafiri wanda kuma zahirin maganganun da aka ruwaito daga sahabbai kenan bal zahirin hadisan manzon Allah kenan sallallahu bal zahirin alqur'ani kenan kuma duk wanda zai kawo wato wata hujja da ta wanda zai saba ma wa zahirin nan ba shi da wani sarifi wanda yake ya kai wannan zahirin karfi ba shi da sarifi wato hujja da za ta karkatar da zahirin nan daga daga yanda yake so da aka ce zahirin nasi an fahimci kaza kiyasi baya canza shi daga zahirin shi wato jamhuriya a ce jamhur sun tafi kan sabanin haka baya canza shi ce an samu dalili daga aya ko hadisi ko alal akal a ce a samu ijma'i to ba ijma'i a sabai sun kasance ba aikin da suke ganin barin shi kafirci ne sai sallah wannan ya tabbata ko to idan ka ce ai rashin yadda ake ne a kenan mutumin da baya yin azumi bai yadda da azumi ba gurin sabai musulmi ne ba musulmi ba ne ko ba haka ba da haka dole dai ya zamanto ana nufin ya rashin yi ɗin kawai za ka ji inda ka ji ana cewa sunna wal jama'a sun tafi akan cewa aiki sharaɗi ne na inganci na kamala ta imani to an yi istisna'in sallah sau da ita wasu dalilai ƙarfafa sun nuna cewa mutum bai zama musulmi sai yana yin ta bai zama musulmi sai yana yin sallah an fahimci wannan ko amma sauran ayyuka na umarni da hani na shari'a in mutum ya saba musu tare da ya gamsu cewa shari'an nan ita ce kan daidai shi kuskure yayi da wannan musulmi ne a gurin ahlus sunna amma gurin ahlus sunna gurin sallah mun ji akwai sabani kenan shi ya aje shi gefe ba aje shi gefe na aiwatsi da shi ba ma'ana ba da shi ake ba ana sauran ayyuka ake magana amma gurin mu'tazila muna tare su kuma mu'tazila suna ganin sharadi ne na inganci salaf suna ganin sharadi ne na kamala kaga akwai bambanci akwai sharku kamal wa sharku siha sharadin kamala bai bata aiki in an rusa shi sharadin inganci kuma an rusa shi yana yana bata sallah yanzu kaga duk da akwai sabani kan la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafi'u al-akhbathan wasu tafi akan cewa la salata sahihatan ko la sahiha la salata kamila daga ce la salata sahiha mutumin da yayi sallah yana matsa da bawali ko bayan gari ba shi da sallah daga ce la salata kamila sallar shi tayi amma bata cika ba sosai bata cika ba sosai to su a gurin mu'tazila idan mutum bai yi wani aiki ba da shari'a ta neme shi ya yi to ya zama to kafiri musuluncin shi ya ruguje ai shari'a ta ce yi kaza sai ka iya kabira ce umarni a zahirin shi yana fa'idantar da wajibi a bi shi mutumin da ya bar wajibi da gangan shi kuma ya yi kabira musamman wajibin da ya zamanto akwai wa'idi ko akwai haddi ga mutumin da ya bar shi ko in ya aikata abin da aka hana shi mutumin da ya yi sata yin sata kabira ce so da Allah ya hana la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sannan kuma me ya biyo baya da hukunci akan wanda yayi wasariqu wasariqatu fattahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai kuma akwai wa'idi a lahira ga wanda ya yi sata da salam ya ce duk wanda ya saci saniya haka zai zura na alkiyama tana tunkuyin shi haka zai ɗauko ta ko duk wanda ya saci man iktafa a shibran min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardin kaga me akwai wa'idi sannan kuma haramun sannan kuma akwai haddi kaga kabira ce to idan mutum ya aikata sata ya karya wani sharadi na imani to sharaɗin ne sai aka yi saɓani tsakanin ahli sunna da mu'tazila ahli sunna suka ce sharatul kamali ne daga mutumin da ya yi sata ba daidai yake da wanda yake salihi qaniti wanda baya sata ba baya aikata tabai wancan da ya yi sata hukuncin shi na gurin Allah subhanahu wataala lalle wanda ya masatan za a fitar mai da haƙƙin shi amma duk da haka ba za ka ce dan wuta bane ba tayu yana da wasu ayyuka da za su rinjayi wa innan laifukan nashi ta yi Allah tabaraka ta'ala ya mai wani tanadi na musamman bayan an biya wancan gafarar shi ta wanke zunuban shi akai shi aljanna ta yi kuma Allah ya kama shi da laifin shi akai shi jahannama da ka yana karkashin mashi'a su kuma mu'tazila suka ce ya karya sharadi amma sharadin inganci ne dan haka in dai kai musulmi ne kar kai sata in kai sata kai ba musulmi bane da hake nan idan ka dubo cikin tafsirin kashafi ya ce maka imani amalin wa kaunin wa tikadin sai kai bayani ko suka ce a to shi yasa kaga in ba ka da kafa ka ba kafu ba ilimi bai kamata ka duba littattafai na wanda suke suna da karkatacciya akida ba dan baka san fahwa din maganganun su ba haka sai ka zo kai ta takhlifin abubuwa ka zo ai ta gaddama da kai mu'tazila suna da wato ainihin sabani da ahlus sunna a cikin imani ka ce a ba amalin wa kullum a tikadin ba ne sunan sun ce to amma ai manufar ba ɗaya ba ce ina fata ana fahimta jama'a to bambancin ke sai mala yace ya'an الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى abinda ake nufi alwajibu fil wajibati abinda yake wajibi a cikin abubuwan da aka wajabta to dole ne mutum ya yi shi abin da yake mustahabbi ne a cikin mustahabba to mustahabbi ne ya yi shi abin da yake ba wajibi ba kenan ai mun san cewa in ka bar wajibi ka cancanci uku ba in ka bar mustahabbi ba baka cancanci uku ba ba to a gurin salaf in mutum ya bar wajibi ya bar abin da aka umarce shi imanin shi zai ragu da haka amma kuma ba zai zamanto ya rasa imani ba domin ya karya sharaɗi na kamala ne gurin mu'tazila kuma ya karya sharaɗi na siha idan ko mustahabbi ne duka suna ganin ba wato ainihin laifi ba ne ba amma sai dai muna cewa idan mustahabbi ne mutum ya bari tare da kyamar shi shi kuma wannan zunubi ne don marafi ba an sunnati falaisa min huwa yatakallamu an nikah wa huwa sunna farraji qala yace qal amma bin nazari ila ma indana in ji dai ibnu hajar in an kalli abin da ke gurinmu gurin yin hukunci da sauransu na zahiri ko ay ma yahkumu bihi fi ma yuhkamu bihi fi dunya lil insani bil islam wa yu'samu damuhu wa malu abinda ake yin hukunci wa mutum a cikin duniya na cewa musulmi ne shi jinin shi ya samu tsari da dukiyar shi fal imanu huwa al iqraru faqat domin a gurinmu imani kawai shine tabbatarwa mutum ya kalmar shahada ya shigo cikin taron musulmi shi kenan faman aqarra juriyat alaihi al-ahkamu fi dunya duk wanda ya tabbatar za a gudanar mushi da hukunce hukunce a duniya walam yuhkam alaihi bi kufrin illa in yaqtarana bihi fi'l yadullu ala kufri ba za a taba mai hukunci da cewa ya kafirta ba sai dai in wannan ikrarin nashi ya haɗu da wani aiki da ke nuni akan kafircin shi kenan dai akwai ridda ka sujudi lissanami kamar yi magunki sujada bayan ya yi kalmar shahada ga yana magunki sujada babu wata shubha ba kaga wannan kafiri ne fa in kana al-fi'lu la yadkhulu ala al-kufri idan ko aikin baya shigar da mutum kafirci kal kamar fasikanci faman atlafa alaihi al-iman fa bin nazar ila iqrari wanda yace mai mumini to ya kalli iqrarin shi na farko ahli sunna kenan ومن نفى عنه الإقرار بالنظر إلى كماله cikin ahlus sunna ma wanda yace ba shi da imani ya kalli ba shi da kamala ta imani kuma akwai wannan tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wanda kuma kaulan wahidan ba kore imanin bane gabaki ɗaya kore kamalar imani ne ba siha ta imani ba ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر wanda kuwa yi itilakin kafirci a kan shi to idan an kalli cewa ya yi aiki irin aikin wato ainihin kafirai wanda ya ce itnatani fi nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fi nasabi wan niyahatu ala al-mayyit kaga asalin aikin ba kafirci bane amma aiki ne irin na kafirai ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka yi kamar su nawawi wasu ka ce huma bihim kufur ya ani yu'addiyani ila al-kufur suna kai mutum zuwa ga kafirci suka ce huma bihi kufurun bihim kufurun suka ce kufurun ni'ma ce suka ce huma bihim kufur al-kufru duna al-kufur wanda daga cikin abin da zai sa ya zama ana nufin al-kufur duna al-kufur idan an yi itlaqin kafircin da aiki ne a wato ainihin na kafirai shi wannan aiki din tunda kafin zuwan musulunci duka suna yin wannan suna niyaha suna ata'an fi nasab da kusan shine abubuwan nan biyu su suka hallaka su me ya ja ake niyaha din saboda ganin nasaba shi da mai karfi ce da haka niyaha shi dole ta ta daban har haya ake yi wa wanda annaiha ta zo ta yi kuka ta gama a biya ta ta wanke jiki ta ci abinci ta yi tafiyar ta kaga musulunci ya hana ya hana ta'an fi nasab ya daidaita tsakanin suhaibur rumi suna usman da su ainihin wato a yi daidaita tsakanin su ammar da su bilal da ainihin su azubair da su talha da su sa'ad wato a bangaren cewa duk musulmai ne mu kowane yana da haƙƙi wanda a jahiliya ba haka ba ne ina fata an fahimci wani to don haka kenan aikin kafirci ne mutum ya aka ce yin kaza kafirci ne ya'ani amalul kuffari ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd fada da rikici tsakanin mutane ba kafirci bane amma aikin kafirai ne aiki ne na kafirai domin da musulunci ya zo ya tadda su suna yin haka akan kwankuciya da kai shekara arba'in ana fada saboda ludayi ya karye aka ce da aka yi shekara ɗari ana yaki yakin bu'ad tarihi suka ce saboda ludayi an san ludayi wadda ta arinu da yi ta je daga ta kaɗa miya ko ta juya abu ya kare can daga zai ta fasa mata duk ya kashe mata shi ma dan wancan ya zo ya kashe wani har ta kai ana wasiya mutum zai mutu kai da wani cikin da kuka ka kashe ne shi haka sai da musulunci ya zo kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an faza kun mina to da ka aiki ne na kafirai shi yasa sai ya ce la tarji'u ba'di kuffara yani la ta'malu amal al-kuffar لا تفعلوا فعل الكفار لا تتصفوا بصفات الكفار مفهوم to ana yin kala waɗannan itlaqat amma kai a gurin magana a matsayinka na mai da'awa bai kamata ka dinga yawaita amfani da waɗannan kalmomin ba idan shari'a tana magana tana magana ne da malamai masu hankali amma kai da kake magana da Allah akwai gauga'u a gabanka dan ai haramun ne jahili ya dauki aya ya hukunci da ita jahili ya dauki hadisi ya hukunci da shi walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ai qur'ani ba wasa bane sunnar annabi ba wasa bace ba sallallahu alaihi wasallam to waɗannan alfaz ɗin da suke zuwa cikin alqur'ani muwajjaha ila al'ulama wanda ahlul yani al-lub wal aql amma kai da kace magana ko da a ce ɗalibai ne a gabanka musamman a zamanin yanzu ana ɗauka magana ana yaɗa ta shi ma wanda kake mawaɗin la'alla in shi ya fahimta zai isar ga wanda bai fahimta ba daga idan ka zo ko da za ka yi amfani da wannan lafazin sai ka daddake shi haka a shari'a idan wannan kalmar ta zo ba matsala ba ne ba a yi itilatin kufur akan abin da ba kafirci ba amma a matsayinka na mai isarwa da kuma fashin bakin abin da shari'a ta zo da shi ba da mujmalat za ka dinga aiki ba dole ka yi tafsiri ina fata an fahimta saboda akwai wasu daga cikin malamai da ake samun ire-iren waɗannan kurakurai tattare da su kila saɓani suka yi da wani yayi wanda ya fi sai ya ce wancan kafirin su ne ɗauka ai wancan kafiri kafiri mukhallaf fil nar kafiri kafiri sinu qaruna wa hama la bai kamata mutum yi haka ba an fahimci wannan ko tayyib ina ne نعم فبالنظر إلى إقراره ومن نفى عنه الإيمان بالنظر إلى كماله ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكفر ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته wanda ya kore mishi imani wanda a babun da'awa da fatawa aka yi kamar wanda ya kore mishi imanin faman ko anhu fa bin nazari ila haqiqatihi ya kore mishi haqiqanin imani wanda ya kore mishi imanin ya asbatat al mu'tazila al wasifa fa qala al fasiq la yu'man la yu'min wala la yu'amman wala la mu'min wala kafir ومن نفاه عنه وان يكوري مش إيماني فبالنظر إلى حقيقته إن أنك لحقيقة من إيمان دا أبن دا إيمان يكي نيماتو بيتكاشبا an fahimta ko ko kuma yana nufin daga cikin wato yana ya narke akwal din wadancan za zama maganganu na ahlus sunna amma wa man nafahu anhu zai zama kamar khawari wanda ya kore mishi ma'ana hakikanin imani ba shi da imani in kuma an yi amfani da kalmar hakikani ana nufin kamal kenan dai magana ce ta ahlus sunna in ya kore mishi imani ya kore mishi kamalar imani ne ba wato ainihin hakikanin imani ba amma wancan in magana ce ta mukhalifun anan kauren da ya kawo ta mu'tazila a gaba kenan khawarij sune suke kore hakikanin imani dan haka ba za ma a kira shi musulmi ba a gurin mu'tazila mutumin da ya aikata abin da yake kabira ce ya karya sharadi na ingancin imani amma kuma bai shiga gidan kafirci ba amma dai zai dawoma a wuta inda suka hada shi da kafirin kenan su kuma khawarij da yake sun fi kowa kaushin harshe sai suka ce duk wanda ya aikata kabira kafiri ne ya karya sharaɗin imani ya ɗaura rigar kafirci to su kuma mu'tazila sai ce wa asbatatil mu'tazilatul wasiqa su kuma mu'tazila sai suka haifar sai suka tabbatar da wata wasiqa wani shinge wata katanga tsakanin al'iman da alkufur faƙalu alfasik suka ce shi fasiki la mu'minun ba mumini ne ba wala kafirun ba kafiri ne ba amma dai sun ce mukhalladun jinnari fatwal bari juz'i na ɗaya safa ta 61 قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وها هنا أصل آخر أكون أصل ندبا وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان حقيقة الإيمان يا كسو مرتبة يعني يا مرتبة يا كسو ينا هوهواني ينا جنواني دا مغانا دا أيكي دا da magana da aiki sai ce wal qawlu qisman amma shi furuci din kashi biyu ne wurin da tazo muka yi bayani qawlul qalbi wa huwa al-i'tiqad wa qawlul lisan wa huwa at-takallum bi kalimatil islam shine tazo isharar da nayi ko da ka ji wani ya ce qawlun wa amal to qawl ya kasu kashi biyu akwai qawlul lisan akwai qawl alqalb wa qawlul qalbi huwa al-i'tiqad an gane ko zaka bai saba masalaf ba in yace qaulun mu'amal kamar yadda al-bukhari ya faɗa to sai yace qaulan ya kasu kashi biyu akwai qaulan zuciya akwai qauli na ainihin wato harshe wa huwa takallum bi kalimatil islam shi kaulin zuciya itikadi na harshe kuma furta kalma ta musulunci ta ce la ilaha illallah wal amalu qismani shi ma aikin kashi biyu ne amalul qalbi wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu aikin zuci wanda shi kaga kauli na farko shi kauli abinda ake furta shi aka riga aka furta shi shikenan to da ka zuciya idan mutum ya ya kudiri ya kulla a zuciyar shi ya gamsu ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ya gamsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yayi imani da duk abin da ake bukatar shi imani da su yanzu qaulul qalbi kenan shine al-i'tiqadul jazim ya yanke yankewa tabbatacciya ya gamsu gamsuwa yankakkiya da wa'annan abubuwa to sai kuma amalul kalbi shi kuma amalul kalbi lokacin da zai yi aikin ne ake bukatar shi a lokacin da zai yi sallah a lokacin da zai bada zakka a lokacin da zai duk wata ibada ya zama zuciyar shi ita ma ta yi wani aikin tare da aikin gaban shi shine yadda da ikhlasi babu riya a ciki an an fahimci wannan ko zaka nan ma zuciya tana yin aiki shine cewa huwa niyyatuhu niyyar yin aikin wa ikhlasuhu da tace aikin da tsarkake shi da yin shi don Allah subhanahu wa ta'ala wa amalul jawarihi da kuma aikin gabbai wanda suke mubasharantar yin aikin bal yace fa idza zalat hadhihi al arba'atu inji ibn al qayyim idan waɗannan abubuwa guda hudu suka gushe zalal imanu bi kamalihi to imanin nashi gaba ɗaya ya gushe ya zaman to bai kuduri ba a zuci sannan kuma bai furta ba a harshe sannan bai yi aikin ba a zuci ma'ana babu ikhlasi sannan kuma bai yi aikin ba a da gaban shi to kaga wannan kafiri ne wa idza zala tasdiqul qalbi lam tanfa baqiyatul ajza'i idan gazgatawar zuci qaulul qalbi kenan idan ya gushe to wato ainihin sauran bangarorin uku ba za su yi aiki ba ya yi sallah ya yi azumi ya amma kuma bai zuci bai yarda ba da Allah kamar aikin munafikai haka wannan aikin nashi na zahiri bai yi mai tasiri ba fa inna tasdiqal qalbi shartun fi i'tiqadiha wa kaunuha wa kauniha nafi'a domin gazgatawar zuci sharadi ne na ingancin su waɗannan ayyuka ɗin da kuma kasancewar su za su yi amfani shi yasa zaka ji gurare da yawa zai zai faɗi sakamako sai ka ji ya ce wa huwa mu'minin in ya kasance mumin man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi in dai shi mumini ne kenan koda yayi aikin in ba mumini ne fa ba sa a karba ba qul hal nabi'ukum bil aktharina a'mala alladhina ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سيتم أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه سورة با إيماني فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا da ko ya yi aikin ba zai ganshi ba so da babu imani wanda imanin nan a nan ƙuduri ake nufi na zuci tunda ai ya yi aiki gashi ya yi aiki amma bai karɓi so da babu ƙudurin zuci ƙudurin zuci a karan kanshi imani ne aiki a karan kanshi imani ne wato ainihin furuci a karan kanshi imani ne duka dalilai sun tabbatar da haka wanda hadisin shu'ab wanda al-baihaqi ya rubuta shu'abul imani a kan shi الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يا هذا بنقرور قداؤك والنساء البيهق يكتوك وانا حديثا من مجلد يبوم أكنش شين شعب الإيمان أم فهمت وانا كو أكن وانا حديثا من مش ودن هكا سيما لن يسير فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وإذا زال عمل القلب شنو الاعتقاد تصديق أتنقول شنو إخلاص أنقانيكو أما إذا أيتم آه فإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا آه موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة إذا أيتم زوتي يقوشي شيني أينهم واتو إخلاصي ده مع اعتقاد الصدق تارد اعتقاد صدق wato itikadi na farko kenan yana da itikadi na farko shine ya shiga musulunci amma a san da zai yi aikin tunda shi amalul qalbi mulazimun bil amali bi amalil jawarih amma tasdiqul qalbi muqaddamun ala amalil jawarih ko ba haka ba to idan lokacin da zai yi aikin babu tasdiq amma akwai kaul na zuci shine al-i'tiqad ko yana da itikadi shi musulmi ne amma lokacin da zai yi aikin ba tare da itika ba tare da ikhlasi ba ana fahimta ko zai yi aikin to nan gurin shine gurin ta takurza tsakanin murji'a da ahlus sunna fa ahlus sunnati mujmi'una ala zawal al-iman ahlus sunna a gurin suna ganin imanin shi baya tare da shi lokacin da zai yi aiki ba na aikin bai karbu ba yayi aiki ba da ikhlasi ba haka aikin nashi batil وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب كما تصديق معنى قدري نفرقه بايا أنفاني تارد كورور أيكن زوجي وهو محبته وانقياده سن أيكن دكما جايوه ينا سن أيكن عبادة سن الله شيء لزم تامشي سن أبند الله يكيسو to kaga san Allah subhanahu wataala da san yin ibada din tare da mika wuya cikin taslimi cikin daɗin rai yake yin ibada ba don an tilasta mushi ba to wannan shine zai sa aikin shi ya karbu amma in babu wannan ko da farko ya faɗi kalmar shahada ta zauna a zuciyar shi da farko amma lokacin da ya zo zai yi aikin kawai dai zai yi shi ne takhallusan kawai dai zai yi shi ne don kar a ce bai yi ba ba tare da son zuci da inqiyadin zuci ba to wannan aiki nashi ba ba karfafe bane ba كما لم ينفع إبليس إم إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول كما يندى شيطان ده فرعون ده متانا شده يهودا وده مشركي وأن ده سن سنة اعتقاد سوى النبي صلى الله عليه وسلم قسكيا ko suna itikadin gaskiyan manzon da aka aiko musu fir'auna Allah ya ce mai wajahadu biha wa sai qanataha anfusuhum zulman wa uluwa mushrikai kaga Abu Talib cewa yi walaqad da'awtani wa alim wa alimtu annaka sadiqi walaqad nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qidama amina laula al-malamatu aw hidari subbatan lawajadtani samhan bidhaka mubina sun yadda sun gamsu maganganu na su Abu Jahal ga sunan barkatai da suke nuna cewa sun yadda manzon ne amma dai ba za su yi mai biyayya ba in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama' kaga sun yadda wato in ko gaskiya ne ba za su bu ba amma sun yadda gaskiya ne kawai girman kai ne ya hana su bi alkunsa to wannan tasdiqin nasu bai musu amfani ba fir'auna ya gamsu annabi Musa gaskiya ne kamar yadda annabi Musa da kanshi yace mishi ne laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura kenan ya gamsu amma sai bai yi inkiyadi ba bai miƙa wuya ba to da ka hukuncin wannan da wancan ɗaya ne a gurin ahlisun ne an fahimci wannan ko bal wa yuqirruna sirran wa jahara a sirrance da a fili ma suna tabbatar da cewa gaskiya ne ya zo da shi wa yaquluna laysa bikadibin ko cewa ba shi ba makaryaci bane ba walakin la nattabi'uhu wa la nu'minu bihi sai dai ba za mu bi shi ba ba za mu imani da shi ba yayi abin da ya gada kaga wannan inadi ne kai kufru inad wa idza kana al-iman yazulu bi zawali amal al-qalbi fa ghayru mustankarin an yazula bi zawali a'zami a'mal al-jawarih idan ya kasance imani yana gushewa da gushewar zuci da gushewar aikin zuci shine wato inqiyad to ba abu ne da za a kyamata ko a inkari ba ya zamanto ya bushe da mafi girman ayyuka na gabbai wala siyama in kana malzuman li adami mahabbatil qalbi wa qiyadi musamman ma in ya zamanto wannan aikin wato abin da yake lazumin shi shine rashin soyayya zuci da kuma jayuwa miƙa wuya na zuci rashin soyayya ya ƙi ya miƙa wuya ya ƙi yin aikin to don haka wannan zai iya kafirtar da shi الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم shi kuma abin luzumtawa ne ga wato ainihin rashin gazgatawa yankakkiya dan da yana da gazgatawa yankakkiya da ya mika wuya kama taqaddama taqriruhu kamar yadda bayanin wannan ya gabata fa innahu yalzamu min adami ta'ati alqalbi adama ta'ati aljawarih ko adamu ta'ati aljawarih domin abin da ke luzumtar rashin yin biyayya zuci shine rashin yin biyayya ta gabbai shi yasa Aisha wato Imam Ahmad yake gan wanda ya bar sallah kafiri ne so da inda zuciyar ta gamsu da yayi yace babban dalilin rashin yin imanin shi ga sallar kin yin ta kin yin sallah an fahimci wannan ko sai yace id law ata'a al-qalbu wa anqada ata'at al-jawarih wa anqadat domin da a ce zuciya ta yi biyayya ta mika wuya to da gabbai sun yi biyayya sun mika wuya ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم لطاعة للطاعة وهو حقيقة الإيمان كما ينا لزمتوا دق رشن ين بيايا دا انقيادي رشن غزغتوا idan ya ƙi yin biyayya ya ƙi miƙa wuya kamar ya ƙi gazgatawa ne wanda ke lizumta da'a inda ya gazgata da'a za ta sa gazgatawa za ta sa shi ya da'a da inqiyadi tace wa haka zalhuda laysa huwa mujarradu ma'rifati al-haqqi wata biye ne hakan nan na ban ji ba fa innal imana laysa mujarrada tasdiqin imani ba wai kawai mujarradin gazgatawa ba ne kama ta kaddama bayan dole a samu inqiyadi an fahimta ko wa innama huwa tasdiqul mustalzimu lit-ta'ati wal-inqiyad imani fa shine abin da yake gazgatawa wadda take lizumta da'a da kuma jayuwa da miƙa wuya wa haka zalhuda laisa huwa mujarradu ma'rifatul haqqi wa tabyini ita ma shiriya ba wai mujarradin mutum ya san gaskiya ta bayyana a gare shi ba ai da yawa san san gaskiya kuma ta bayyana amma mi da basu bu ba ba za a kira su shiriyu ba ana fahimtar karatun kuwa zancen ibnu al-qayyim ne sai kai a hankali ka nasu da kyau ka fahimce shi duka dama saboda sallah ne yake wannan jawabi to da matsala ce ta sallah بل هو معرفته المستلزم لطاعته المستلزمة لطاعته الاتباعه a'a shine sanin wanda yake lizumta biyayya in ya san shiriya kuma shiriyar ta sa shi ya bi shiriyar sanin ya sa shi ya bi shiriyar wal amal bi mujibihi kuma yayi aiki da abinda shiriyar nan take wajabtawa to wannan sai ya zamanto ya ya mika ya shiriya وإن سمى الأول هدى فليس الهدى التام المستلزم للاهتداء كودا وإن سمي كودا أنسان ياما نفرقا سونا شريعة معنا سنن سنن شريعة كودا أنسان متى سونا شريعة توبا شريعة تيبا وتودا تكي لزم تميك ويا دجايوا كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان كما يندى اعتقاد غزغتاوا كودا أتي an sa mai suna ta sidiki to ba ana nufin gazgatawa wanda yake lizumta imani ba shi yasa imani kuskure ne a fassara shi da gazgatawa dan da yawa sun gazgata kuma ba su buba kamar Abu Talib kaga ya gazgata amma bai buba daka imani gazgatawa ne da kuma mika wuya fa alayka bi muraja'ati hadha al-asl wa mura'atihi yace to wajibinka ne kai kai, kai muraja'ar wannan asali ka bibiye shi kuma ka kula da shi magana ta kare cikin as-salatu wa hukmu tarikiha na ibn al-qayyim littafi ne wanda yake mufid jidda a juz'in wato ainihin shafi na 24 mas'ala ta 25 sace wa yulahazu ala kalam al-imam ibn al-qayyim rahimahullah annahu yurajjihu takthira tariki الصلاة تكاسلا وكذا تارك باقي المباني الأربعة أبندا ذا الوردشي أزنسان ابن القيم shi ne kamar ya rinjayar da cewa mutumin da ya bar sallah ta kasulan ya kafarta mana ya yi imani da ita amma dai ya ƙi a gurin ibn al-qayyim ya kafarta sai ce hakan nan wanda ya bar sauran al-mabanil arba'a wanda aka gina musulunci akan su guda hudu an fudda shahada ai guda hudu ne ko sallah da azumi da zakka da aikin hajji wannan wani kauli ne daga mazhaba ta al-imam ahmad wanda ya kawo cikin usulus sunna an fahimci wannan ko وهذا خلاف قول الجمهور wannan sabanin magana jumhur ne kama sabaka bayanu ai mun yi bayani da su wa huwa adam takfir tariki shay'in minha takasula wa huwa ar-rajih insha Allah a gurin talhat marzuq yace wannan shine abin da yake rajih magurin su ibn al-Uthaymin rahimahullah sun zaɓi ra'ayi na su Sheikhul Islam ibn al-Qayyim da mazhaba ta Imam Ahmad na kafirta wanda ya bar sallah ta kasulan aw juhuda yayin da shi kuma Sheikhul Albani ya saba musu akan wannan qadiyya an fahimci wannan ko wannan ya sa wasu bayanai da al'albani ya cikin sahiha har wasu suka jefe shi da irja'i na rashin kafirta wanda yake tariku sala wasu 'yan hamasa hamasa amiya suka jefe shi da irja'i ko ce murji'i aka tambayi shekul islam ya ce ɗayan biyu ko dai ba su san albani ba ko ba su san murji'anci ba aka na aka tambayi uthaymin sai ce ɗayan biyu ko ba su san wa na ce bin ba na ce da ana ce shekul bunga ibn al-usaimi da ce ko dai ba su san irja'i ba ko ba su san shekul albani da aka ɗalibi bai kamata ya hukunci ba akan maganar wani da aka kabar malamai su yi bayani to ina ga za mu kwana a nan wato ainihin insha Allah.